إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke saurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna ladi 19 ga watan Zulqa'ada hijira shekara 1441 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan bakwai shekara 2020 Allah mun jagoranci yan uwa kamar da aka saba insha Allah za a iya kira mu lambobi kamar haka ta farkon lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 soixante ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka sun ala mana ba na'am bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in eh wannan wani bawan Allah ne yake tambaya cewa kamar mutum ne magidanci kuma yana da ɗan hali haka sai iya da 'ya'ya maza da mata to sai ya rubuta takarda cewa idan ya mutu ma gida kaza na wane ne gida kaza na wance ne gida kaza na wane wai wannan mutumin idan ya riga ya rasu za a yi aiki da wannan rubutun nashi dai kamar wasiya ko ya ne za a yi
to bismillah an wa mas'alar mutum ya wa ɗiyan shi wasiya na gidaje da yake da su bai da wannan haƙƙin bayan ya mutu iya da haƙƙin ya kyauta ya raba mu kowa da ran shi ba suna ba ina mutu a da ran shi ba kowa gida kaza wannan baka gida kaza wannan gida kaza na wannan ya ba su ya shiga hannunsu amma kurin ya rubuta ya in ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke ta cewa la wasiyata li waris bayan wasiya ga duk mai gadanka duk wanda yake gadanka matarka ce ɗanka ne babanka ne duk wanda yake gadanka baka iya cewa in na mutu a bashi kaza ba yi sai dai gado kuma zai koma hannun Allah ya wutar da hannun shi zai mutu da ya mutu gurin ya kuri wannan wasiya ba ya gida ta kuma laifi ne ma bai kamata bai yi ta haka nan ba yake da wasiyar mutum in ya mutu ka ɗiyan shi ba ɗiya duk wani mai gane gama ko matarka ko ɗiyanka ko kana baka ɗiya baka da ƴan uwa ka ware wani ka ce ka bashi kaza nashi ne in na mutu a kana da dama da ranka ka ba kowa gida gida ka ba kowa takardun shi a hannun shi nashi ne na iya saidawa yana shiga haya kuɗin haya ma a bashi amma ka riƙe gida takardu a ranka ka ce ya mutu na kana mutuwa na wasiya ya ariya ta kwanan ya ɗauko ya zama na gado kuma yanzu kuma Allah Allah ya raba kayan shi kana iya wasiya dukiyarka har ɗaya cikin uku misali miliyan uku ce kana dama ka ba wani amma wanda bai cikin gadonka ka ce a ba wani ɗan uwanka ne abokinka ne dai wanda bai ko da ɗan uwanka cikin guda in dai kana ɗiya bai gadonka ya kame wasiya duk wani na amini ne wani aboki ne wani abu da kana an baka dama ka yanka mutu kana dama ka ce kai wasiya in ko ka mutu kuɗinka in nawa ne in dai wasu ce ba ɗaya cikin uku ɗan ciyar kuɗinka so da sun kuɗinka kana dama ka ba wanda kake so in dai ba ba da saɓa Allah ciki don da ka ba kun ba ita da su magana ba su ce bin ba da ba su haƙƙin wannan ana shi aka masu ƙarya ƙwace ko da babansu ne ba su da haƙƙi su ce wannan ba su yi ba su yi da ba don kuɗin ya yawa ba su da wani haƙƙin kuma in kuwa suka ce sun ci haram in har suka ci wannan kuɗin da uwansa ya wasiya suka hana suka ga yayawa ba sun bada ba to sun ci haramu amma an baka dama haɗe cikin uku amma kun baka wa magadanka mai gadanka shi ne ƙarin bayani wallah wa alam Na'am, to sai wata bayar Allah ta kuma ke tambaya cewa mace sai aka sake ta bayan tana shayarwa tana cikin shayarwa sai aka yi mata aka sake ta to wai ta iya shan magani don ta yi jini
to Da jini wannan ta sha.
shi ne aka ta sakin ƙeta wanda mace ta sabo aihuwa in har an wa akwai abin da ake cewa wai ba a sake da ciki ana sake da ciki shi ma ya yi misali yanzu baka san mace ka san ka gama da ita baka bukatar ta maimakon ka sake ta tunda cikinta inda ciki daga ta aihu ta ƙare idda ya ta armanta tana tana jego mai ta armanta amma baka santa ka ƙare da ita ya kawai sai ta aihu sabo aihuwa ka ce ka sake ta ka ga wannan ya san wata tana iya zaman shekara ɗaya shekara har shekara biyu dan mace bata dama dan ta yi wata uku in dai jego take ta ce ta ta arami a nan ba wata uku bane ba jini sai ta fara jini in shekara za ta yi in shekara biyu za ta yi, ba ta fara jini ba sai lokacin da ta fara jini ta yi jini uku ta kwanta arami na an san kwarai kuskure da mutane ko jagwal ma da ake irin wannan da yawa mace kurin in dai ta wata uku kurin jagal jagal ta amanta jagal jagal wannan shirme ne ba arami bane ba cikin idda ka arami ba idda ba ta kare ba sai ta fara sai ta yi jini uku in shekara za ta yi shekara biyu za ta yi to shi yasa akwai wasu mata masu dabara ko su sauƙin yare yaron da wuri don su fara jini to akan wannan suke tambaya idan mace magani ta sha fa sai jini ya dawo to in mai ta sha in dai jinin haila ya dawo ta yi haila da wanda masu uku shi kenan sai ta aramanta wannan shi da magana kenan eh in dai ta sha wani maganin da zai sa ta yi haila kuma ta yi hailan ta yi haila ta yi haila Hmm, kai ne ma shi ba wani ba. kenan ta yi haila ta yi jini uku shi kenan ba maganar wani matsala ta eh, idda idda ta tayi inda ta yi jinin kuran ran ta wanka
to mala wannan yake tambayar cewa wai mai eh, matar shi ce suka rabu da ita to suna da yaro karami shi just dai an yaye shi to wai sai ta kawo yaron nan kawai ta yada mai ta ta ta ita tun da sun rabu ta kame yara Ah.
yake to wai ina matsayin wannan wannan ke tana da haƙƙin ta kame yaron ta tun da yaron karami ne ta yada mai ko
to ita mace idan aka rabu kuma yaro kace ya kai shekara biyu tana iya cewa a bata take da haƙƙi da ɗanta ce mata bukata ta kama ka ko kana ko abu sai ka nemo ta mai don daban haƙƙin ka ne ka nemo ta daban na misali da ka cewa in ta satun fasituru da lahul ukura in haka ka samu shiri tsakanin mace ko karbi ko bai kai shekara biyu ba iya shan nono ma ta ce ta bata rikiya ba dole bane ba in ce bata rikiya ta kiya ta ce iya so take tare mata kuna abubuwa daban bata rikiya Allah ce kai ka nemo ta daban ta ba shi nono balle ya kashe nono yanzu kai ka haƙuri gurin ka san wata ta kusa wata dangi ko a cikin nata amma ko ko a cikin naka kuma yau ya koma kanka in kuma ba ka iya ba sai ka lalabe ta da dawo kuma a ci gaba da zama kwanan shi ne kuna abin yi amma in ta ce ba ta yi ba mai ce ba mai dora mata dole ko da nono balle ba nono ko ba nono ko da nono kashe nono mace ta ce ta ke da haƙƙi ta ba shi nono in ce ba ta badawa ba ta dole ta bada a biya ta ba shi ne magana ke ta amince kenan shi ne ana iya jijiyar a biya ta har dukkan sun kwana bada eh na'am to sai tambaya ko kuma eh, tambaya daga malam harisu birni yana cewa iya gaishe ku kuma bayan haka iya muku roƙon allah ubangiji ya ƙara muku lahiya amin.
daga cika kuma iya tambaya guda kamar biyu ya ce kun ya ji kun ba da wata garabasa wai kullum mutum yana iya yin ta kuma bayan wannan akwai tambaya to kare ga rabasa ta kanka ka ka bi gama ɗaya ɗaya gida to ɗaya mu je garabasa eh ce in an yi garabasa wai kullum mutum yana iya yin ta Wacce?
Wanda- ta bayan sallar isha'i da ake ah akwai nafila da muka yi bayanin kwanaki harkawa wadda raka hudu bayan sallar isha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya raka hudu bayan sallar isha kaman ya sallaci sadan da takadar da bashi ladan kaman ya sadan da takadar ko ruwa da Aisha ta ibn Mas'ud ta da- da da Amr bin As mun karuwa ta sahabbai guda uku to duka sun yi bayanin raka hudu ce to amma ruwa ibn Mas'ud shi ke bayanin magana cewa kenan za a tahiyya tashi ba sallama kenan raka hudu shi a jere kowace fatiha da sura ai tahiyya tashi a kawo raka biyu ai tahiyya tashi kuma a kawo raka biyu duka fatiha da sura za a yi kuma bayan isha ake yi kuma kullum kana iya yin kana so na to bayan wannan yana tambaya akan cewa akwai wata ta addu'a da kuka bada cewa ana yi a ƙarshen dukkan sallar magariba da isha eh, magariba da asuba nake son ce wanda ake yin la ilaha illallah sau sau goma din nan ce wai iya su a maimaita mishi ke Wannan lafazi daban-daban cikin lafazi la ilaha illa an a bisa da ruwaye annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi cewa wanda ya yi wannan azkarakin bayan sallar sallama magariba kafin ka canza wuri ko asuba bayan asuba bayan eh, bayan magariba kafin ka canza wuri kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir kauha goma za a baka hasana goma a kan kare ma zunubi goma ta gama daraja a baka- a baka kariya daga shina a wannan wuni wannan iya cikin kuma akwai kawa ɗari ma kana yi akwai kawa ɗari ma da ya tabbata wani fita za a baka lada lada ɗari a kan kare ma zunubi ɗari a kan- a gama daraja ɗari kuma a baka kariya daga shaidan a ranar ba mai aikin irin aikin yawan da hika a takaice ke nan shine ke hudu ana yin sa bayan azu- asuba da bayan magariba daga ayin sallama sallar asuba kahin a salamci kai kahin a a sai wuri bayan sallama kahin ka canza zama ake yin ta in ma kafa goma ko ta kafa ɗari
na to sai wani ke tambaya cewa idan mace ta ba mutum kudin sadakin shi bi ma'ana aka yi kul'i sai ya amsa wai babu aure tsakaninsu shikenan har abada ko da su biyu ne suka yi saura a duniya a'a yan wa hul'i shine a sunan hul'i mace ta gaji da zama da miji matsala tsakaninsu kurin ba ta san shi kuma take nema a rabu cikin mutunci ya sakinta na
shine mace tana da dama ta ce tuwa ne gaskiya ni yanzu kan mu halaka abin za a halaka ni ba san zaman nake ba amma shi ya ƙi sakinta kuma ta ce to sadakin shi da ya bata zan maida maka sadakin da ka bani in ya amince suka amince sai ya heta maida mai sadakin shi amsa to wannan shi ake da hul'i kuma yawan hul'i Allah ya shar'anta ya shar'anta hul'i ko da iyansa nawa in ya take tace ba ta arma tana son rabuwa da shi an ba shi dama ta mai da mai sadakin shi ko iya wani haƙi ne Allah ba da sai ta ba shi kuma biya na wata to wannan huli in aka yi shi ya rabe a duke shi aka yi huli abinda ake ce alhulu talakata lari da tafiya tuli wani saki ne wanda ba a komi me wani hun magana kun san a shar'ance yanzu idan mutum yawa mace saki daya ko saki biyu sakin da bai kai uku ba a jere kana da dama in dai tana cikin idda mai jini uku ce ta yi jini ɗaya ko ta yi biyu inda ba ta gana uku ba ko kuwa mai wata uku ce ta yi wata ɗaya wata biyu ba ta gana uku ba sai ka ce na maida ki to a wannan halin da ka ce ka maida mataka da ka sake sake sake biyu Allah ya ce ubulatuhun haqqu bi raddin fi zalika Allah ya ba maza haƙƙin komai cikin wannan zaman idda ke lokacin da ya ce na maida ki ba ta da damar cewa ta kiya ko babanta ko babata sai abu mai daba da kuma sai irin ta'addancin yesu za a miji zai sake ta yesu ce ka ba ta kada an kare ba ta komawa har ta kada ka ba ta to in wannan in dai kuna matsayin musulmi ku san da cewa na diya tana nan matar shi in dai ce na maida ki to wallahi a shar'ance tana nan matar shi ko da za ku mata arme kuma ta arme ne akan arme kun ba arme bane ba kamar ta kama ɗakin karuwanci ne a shari'ance muke ga muku ba al'ada ku ba a shari'ance idan ka mace tana cikin idda miji ya ce ya maida ta to wallahi in ba dawowa aka yi ba gidan alkali aka sake magana ko ya sake da kwata mai hulɗi ko ka je ku kamata arme dan tsauran kai ku ce kun ku daba wala kun wa ku arme kun halaka ku kun halaka kun halaka da diye ku suna zama ba zama arme ba gaskiya magana ba arme bane ba arme cikin idda ba arme bane ba ba arme bane ba ku kun yi na da ke ku tambaye malamai ta ga muku ba bane ba na ka ba arme take ka ga ce mai da ta to wallahi an kare inda take da take bi ne sai dai a lalabe shi a ganshi kuma ya ce ya sake ta ko ta mai hudu wannan shine za a yi amma a gaskiya magana wannan ana wannan kuskuren da yawa kenan shi hudi in mutum ya ce ya mishi kudin shi to anan shi hudi bai da dama ya ce na mai da ki kuma shine mamanta su idan mace ta ba miji kuɗi ya amsa na sadaki ya sake ta a wannan halin in ya komo ce na mallaki a shirme bai da wani haƙƙin shikenan in ya komo to wannan in ya komo akwai arme amma me ya arman arme za a yi wa wata idda za ta za a zo a yi tambaya iya misali ta ba shi shika ɗari ɗin sadakin shi ta zama dama tun da ya ya dawo ya saddaka tana caji kamar jika 200 ko 500 ko mai miliyan guda sabon bana bana bukata he ta yi ne gosa ne gosa da kyau ya an yarda kuma yanzu a zuwa sabon zama da alwali da shiru da komi kuma ya ka sabon sadaki a yi arme sabo amma ba ka zama idda ba wannan shine kenan ana iya iya armanta kai tsaye ya dawo arme ne ba komai bane ba ko da bayan ma ta kare idda ta dai shi dai in ya dawo arme sabo za a yi amma ba ce ba komi a yana iya mai da ta amma da sabon arme haƙƙin kome ne irin na saki shi ne ba shi da shi ina wata an gane wallah ala na'am
na'am to tsazu malam hadisi abin da yake tambaya cewa wai wata mata ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bata wasu afkar kenan sai ya bata a ƙarshen bayan an yi sallar farilla bayan an yi tahiya an yi salati ga annabi an nemi tsari daga azaba kabari da sauransu bayan wannan ne za a yi subhanallah alhamdulillah ko su goma goma ce ka bada shi dan fada shi da fada lakuna a ko ruwaya wadda ina ga un musulmi ce don mun ce ruwaya na gama da sai ko cikin san da sai rizin da ya tabbata ta ce ya rasulullah ka sanar da ni sallar da zan rika yi ina addu'a a cikin sallata yace ki subhanallah bayan tahiyya amma annabi salati ta yi ƙarshe ki yi subhanallahi goma walhamdulillahi goma wallahu akbar goma ce ki roki Allah bukatunki dan ji kaɗo wannan cika bukatunki Allah zai ce na amsa na amsa na amsa eh ita ce umar sulaiman ta dora ta inganta kan haka kenan bayan an yi tahiyya amma annabi salati sai ayi subhanallahi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah goma walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah goma Allahu akbar Allahu akbar kuma Allah ka mun kaza Allah ka bani kaza Allah kai kaza to wannan addu'a ce annabi ce addu'a ce tabbas wurin amsa addu'a ne Allah zai ce ya amsa muna fata kenan fahimci addu'a kayan sallama wannan bai cikin wannan tasbihi na ba sallama wannan asakar tasbihi ne na neman biyan bukata ga Allah subhanahu wataala a tahiyya ta karshe bayan an yi tahiyya amma annabi salati kuma an da akwai adda ta na mutsayin da azab daban shi dai ta bayan tahiyya da wannan da annabi salati ake kawo ta bayan tahiyya karshe haka annabi koya mata wannan addu'a Allah ta muke mu to malam wannan ma ya ce abin sallan ya ce wai so ne suke so a warware musu sun ji kai bayani a juma'a ya addu'a na matsari ga dujal shine suke cawai a cikin sallawai kahin sallama ne ake yin ta ko kuma bayan sallama ne kuma suna son a dan maimaita musu wannan kin yadda ake addu'a yawa a min bayani ne kan fitina ta masu dajjal abin da yake maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da amu da addu'a ta hadarin masu dajjal wanda ya ba da labarin cewa tun halittar adam har tashin kiyama ba wata fitina a saman ƙasa irin fitina ta masayin dajjal don fitina ce iyakar fitina mai fitina abin zai baka da imanin da gaugawa yawa ku diba a yanzu irin wasu yan damhara ta wasu yan damhara da kare-kare da ɗan dabu dabu dabu mutum yanzu yana abubuwa ji a mai daga an taru maza da mata ko musulmi sun za taru wajen shi iya musu damhara to shi da jar ya wuce ɗan damhara irin wannan ba wanda zai zo a gabanku kuna hori a gaban kowace sama in ruwa sama kuna kanon ruwa shu a zo a zuba cika garinku da ruwa ya ce ƙasa hudu tsiran ki kai tsaye ta tsoro hutu a garinku ya tara mutum matacce ai kaga bai kare kana iya da abu da yawan fitina shi annabi kiran fitina ce wanda nan din zaka tattar imanin ka in wa yanzu mutanen banza yan da hora karami zaka zo ya tattar mutane in da shi zan zuwa zai bari mutane Allah kiyaye kai dai to cikin abin da annabi ya karantar da al'umma da hadarin dajjal kuma da neman tsari Allah kare ka daga hadarin shi ya karanta ya ba da sanarwar cewa wanda zai rinka karanta mutum wanda ya hardace aya goma ta farkon sutar kaf zai samu kariya daga fitina ta masu dajjal aya goma ta farkon kaf za ta karanta aya goma farkon kaf in ka karanta kiyaye ta annabi ta zai baka samu kariya daga shanin masu dajjal na biyu kuma akwai addu'a da yake karantarwa cewa kun umarni yayi dukkan sallar ku a ƙarshen tahiya kenan bayan kayi tahiya kama annabi salati ku ce ku nemi tsari a wajen Allah daga abu hudu Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal Allah ina neman tsari ka kare ni daga azabar jahannama ka gani babban duk ba shi ya ce gudu ba daga azabar kabari daga fitinar rayuwa yau mai ce fitinar rayuwa mutum ya ba imani a cikin taka doka ta Allah ya ci haram ya yi ɓanna ya sake sake sakarci ya rayu cikin rudu kuma ya kan ka rayu cikin ba rudun ba kuma ka zo mutuwa cika ka mutu ba imani akwai abin da ya wani fitina ta yi maka Allah ya kare ka daga fitinar rayuwa da mutuwa ka rayu ka yin cikin hali abin da Allah ya kasu cikin yadda Allah kuma ajalin ka ya zo ka cika da imani shine babban kiyaye fitina ta mutuwa abu na hudu Allah ka kiyaye ni daga fitina ta masihid dajjal kenan ana wani addu'a a bayan tahiya ta karshe bayan an yi awa an yi tahiya amma annabi salati salama na ibrahimiya kuma sai ayi nemi tsari a wajen Allah daga abu hudu shine ga nafasin addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wannan shine addu'a da ake karantawa to annabi ko umarni ku yi ta mu rika yin ta bayan dukkan tayyamu ta karshe bayan wa'annan salati Allah kan sallama ba
to sai wani malam yake tambaya wai ina hukuncin namiji wanda zai ce ma matar shi ta tarka yanki ta gidanku
to wannan ta'addanci ne bacin da yake kawo shi kuma ba kontrole ba diba abin da yake na doka ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sura ta musamman Allah ya Qur'ani wannan sura sura talaq sura talaq tana bayani kan hukuncin saki Allah ya umarni ku maza la tukhrujuna min buyutina suma isma ta la khurujuna Allah ya ce kar ku hudda mata daga gidansu la tukhrujuna min buyutina kamar dakin da ne ma ya ce kar ku hudda mata daga dakin da halin sakewa kuma suma mata ta la khurujuna ko ku ku mata kenan a musulunce ba magana ba bacin rai haka kurin ka ce kwashe kayan ta gidanku ko ka suke ta laihi ne Allah ƙarshe ya ce da taka taka wani doka ta Allah wani taka doka Allah iya cikin azalimi kenan laihi ne ka sake ta ka ce ta gidanku ko kwashe kayan ki a wannan halin ko a saki ko an saki ba bacare ba ka gona kai dai a zo cikin gida amma me a gida ake zawwa a ai sulhu har an samu matsala mai Allah ka cewa وإن خفتم شهادة بينهما فبعضوا هكا من أهلي من أهلي وكم هكا من أهلي الله تي إن أصلا مطلع جدا مع الله تي فبعضوا هكا من أهلي وهكا من أهلي وأيوكو جدا جدا سنة جدا سكي متنتي أجدا كزو أسلو ɗan wannan iya cikin fitina ta wannan zamani ta rashin bin doka ta Allah da kowa iya yin abin da ya ga dama cikin rayuwar shi sai manta da iya karkashin shari'a ta musulunci kai musulmi ne ko da ƙasar ku ba ta addini ba ta shari'a musulunci kai musulmi kake kun bali abin da shari'ar manka shari'a doka ce ta Allah tare da kai kai ya aiki doka ta Allah kuma kin yin ta Allah zai kama ka kenan akan haka Allah ya shar'anta mana da nusul Qur'ani sura ta musamman akai aka koya mana yanda ake tsarin saki amma mutane kun yau kara zube duk wata doka ta Allah ba kun abin da mutum zai ga dama zai dole ka samu dole ka samu matsala ko da ka saki wani mata baka samu zama lahi a rayuwarka duk mun daga doka ta Allah wallahi duk mun daga doka abin da ga dama to la kai ta arman kullun na matsala kullun zaka yi arma karbar da problem dan maka mun doka ta Allah ka bi doka Allah ka huta ka samu jin daɗi ka samu nutsuwa shi Allah ya ce ko saki aka yi kaka huta ta da gidan ɗakin ta kuma ita ya kuma mace to gidan gidan umana ne abin zama girmi gare ka to ke ma Allah ya ɗauki doka kake ta amma Allah ce la kharujuna ke ma kake huta kenan manzo a ce akwai mace ta zama ta gidan ce bana bana zama gidan gidan gare ka to ke ma kina cikin yan ta'adda da abin da ke gubewa a cikin wani halin kana cikin dan hushi hushin Allah ka mutu kenan kina cikin hushin Allah cika mutu me zaka ce ma Allah kenan ke ma kace bana zamana wuta gidan mu zan tayi to ke ma kina cikin taka doka ta Allah Allah duka Allah ya ba maza umarni ka hudda su kuma ta ka kota duk mai sa Allah bai san rabu armi abu ne mai iga a dole duk ba hannun Allah yake matakaiya wa'azi gargaɗi bugo maganar zama da iyali za ga ɗan adam lokacin da ke neman arman ya je ga kananta wanta wata gorata ɗali wata iya duki duki iya biye biye iya toshi iya kyauta alhali in rabuwa ta zo nan da ka bi hanyar su aka samu armi ga wali ga komi Allah ce kai in abu ya zo a aika a zo a yi zaman neman gyara a tura bangaren mata bangaren namiji a zo a zamana a gami wannan zaman nasu in aka bincika suka ga zaman bai yi wa tsakaninsu ba ba gane juna ba san juna suna ce ta wani araman da gaiwa raba shi kuma ya rabu idan suka gyara zai aiki na ne a cikin mutunci ba wani gushi ba zuwa gida alkali ko gidan juju duk wannan ba a san ima ba a san matsalar gida kai ta waje ya dole sai a problem iyaka ka ga yau kullum alami a gidan juju alami gidan alkali a mai da kurin kamar wurin tona asiri ne duk wanda bai dace ba a musulunci gaskiya ya a dole ne kuran a shar'anci ba magana dokan asirin jike gidan juju gidan alkali kuna yau kullum asirin ku a waje kin je kin tona asirin mijinki ko kai ka tona mata ka an zo kowa ya ji kuna kuma ana kallon ana kallon kuma kallon wawaye da asirin gidan ku da yawan nawa kai an je gida a ƙarfin juju da an tona asiri kuma sun dawo sun zamana yan guwa samun kallon wani kallo hakan balle magana mutane yan gari ta haka nan mutane a yi ƙoƙarin bin doka ta Allah a samu kyakkyawar rayuwa in dai amur doka ta Allah wallahi akwai matsala muna hata mutane za su gane kenan a takaice cewa kwashe kayan ta gidan kula yi ne ko rabuwa ta kama Allah ta kasake ta cikin mutunci ta zamana a ɗakin ta ƙare idda kuma ko ta ƙare idda ma la ce wani ta tawo mutu hun ma'aru ko da an saki an ƙara zama alaita kamar mutu mutu'a mutu haƙƙan mutu ƙina ta haƙƙan mutu ne haƙƙi ne akan kai mai imani ta man ƙwarai ko an ƙara zama za ta gidan su ta wannan ga 'yan kuɗin kashewa ko ga turmi biyu an yi an yi jayin zawarci haka a cikin mutunci ba ta ƙara inda Allah ce tana gidan kuma Allah ce wannan haƙƙi ne kan dimin tsoron Allah mutumin ƙwarai an rabin ta ƙare zaman ka ba ta ci da ta ƙare idda za ta gidansu haka ba ta ta haka nan ka ba ta isa ne kaga wannan ko da ɗan uwanta ko da uwayenta kai da su mutuncin ku iya nan in ma wata ran ka huce ka dawo ba matsala amma nan aka nuna bata wulakanci daga baya kuma kuma tace ta kiya nan akai in wallahi duk mutum ya bar doka doka Allah wallahi ya cikin matsala kun baka samun kyakkyawar rayuwa wallahi Allah shaida mu da bin doka ta Allah to malam kan wannan akwai yanzu wanda ya gowa ya ce su ma kan su je wannan kin suke kan magana suke shi mijin ne mijin mijin ne suka rabu ya mata irin wani sakin na wanda tana iya iya mai da to sai ya yi aka abin cikin rashin mutunci to kuma yanzu da ya zo yake son mai da ta suka kiya to hidai daga baya kuma suka dora mai sharaɗi sai ya biya duka hidima da aka mai wahala na ciyar da ita da wani sauran su. kwara kwa wace kwarmu.
to kuma da ya tafi bai dawo ba shi ne suka ce to yanzu me ya abin yi gare su.
a in dawaye za a neme shi duk iya kudu ke nema da babu ko ya tuntuɓe wani ya magana kana neman kawo ne ne gusu a rage ya tuntuɓe shi a ji me ce amma idan ya ce na maida ta amma ina nemo domin haƙƙi ne an ba ta ce an ba ta sha haƙƙi ne akan shi a wannan zamanin shi ne kamata ya ba ta cin da shan dama san dama su ce ka biya mu haƙƙi ne ya bi ba kuma gobe ya ƙara haka ne kullum gaba ba amma mutum ka samu gyara haƙƙi na kan shi ba ma ba ka ba gyarawa yanzu iyawa ya ji nema ne a tattuwa ne yaya kana nema ne ka kawo kwaya za a yi wannan kuma a neman shi da amma ba a barin shakana a nemo shi eh nemo shi a gaya mun shiga shi ana ya me ce
na wannan shi ma dai irin haka ne ta arban da ku duba shi wannan kullum rigima duniya ba mun ce ba
shi ma dai sakin ne bayan ya sake ta kuma yace ya maida ta sai uwayen suka ce a ai abin gaba su ba su yarda ba suka ce kawai makirci ne mai ne shi abin gane suka yi kawai wani kullakulla ce wani magani ne ma yake yake akanta suka ce su ba su yarda ba da wannan ke shi ne ya ce to a gaba aka kai alƙalan shi har aka kai gidan alƙali kuma aka raba su
ya karba su gane ba karba su
ya mai da ta kenan aka ce kawai bata koma
na shirme ne alƙali ba kai malami haka nan haka nan haka nan mutane suka shirme alƙali ba kai malami haka nan haka nan kai malami haka nan sai inda haddi misali yanzu alƙali iyawa an bincika ba ci ba sha ba komi kun bai iya mata a irin haƙƙin shari'a shine alƙali ke cewa to dalilin babu wani abun ba ya iya ba ya ce to amma har kurin a ƙari don ta ce ba ta so ko zaka ce wani matan shi zaka ce ma ba a yi ba a yi wannan shirme ne ko ya shirme ne ba su ke arewa ne ba bai haƙƙi haka suke da yawa haka kuma kalmar zangon suka ake goma gima kashe a saki ba tsarma kuma saka zangon suka ce ma al'almi haka a banza alƙali bai kashe haka ba dalili an ɗarmawa wallahi in ta ce ba ta so ya ce bakin alƙali zai abin alƙali zai iya yin magalazawa ce sai dai ɗora mu a yi hulɗi makur mataka ka matana mataka ka mai da mataka alƙali ce na raba ku bashi don haƙin wallahi kowa ya shirme ne kowa ya ku sani wallahi shirme ne zai ba halaka kurba ta kuɗi ya kuce shi ma dama ya halaka duk wanda ya kalkalin wallahi ba kalkalin yake bane ba da ba yanzu za kalkalin da zama duk zan kaman kasuwa ce alkalin ce ko yi kalkalin ce ba da yanzu ba kalkalin zama da ne kalkalai na yanzu kura ba zama kaman kasuwa dan jini ma alkalin ce kun shi kenan na zama dan kasuwa ta ka ba kai yanzu ba Allah ya wanda zai balanta mutum a banza ka halaka a banza ka saka shana halaka dan cin banza ta duniya babu yan hadari wala irin alkalanci ba ba ba addini hadari ne mutane suka dauka wallahi Allah a yau kuna zama tukun kaman kasuwa ce kurin in jini ma kawai zan zama alkali kurin in shari'a ka kan kai abin kudin gado ina ba arami kashi ai haka kurin haka wani a cikin fitina ta nan garin wallahi kai an san wallahi abun yana abun yana kuma da idan ai wani jahili ke wallahi kuma tun wallahi ta kai wallahi gobe kiyama mutane za su hudi a raba gado ba daidai ba ai zalunci kwana kallo kurin da kawai abu ya zama kaman kasuwa ce wallahi hadari ne wallahi duk ne haka wallahi sai ya cin hadari wallahi mutane kun su ɗauki mutane kun zaga wani abin duniya ne a gaji a maka raunin tsiya na wuta allah raunin wuta da baka abin zaka halaka manzo Allah ya ce alƙali uku ne ɗan wuta da ɗan aljanna ɗaya da ɗaya na aljanna ɗaya me wanda yake ɗan aljanna ya san shari'ar ya hukunci kuma da shi da gaskiya ɗan aljanna ne wanda ya san shari'a ya taka doka ɗan wuta kuma da ba shi bai sani ba kuma yake taka shari'ar to da yawa nan walan sun ba yawa ba san mashara da kawai da maraji a tosu alƙalan bogi suna nan a gari wallai kawai da suna nan kawai da wanda maraya wallahi mutum yin hankali kanshi wallai da yau aka kashe arimi ba kan ƙa'ida ba kun zai ce alƙali da wani kashe arimi za kashe arimi kan matan shi ya kashe ta kun ce ma kashe arimi a kashe arimi kuma yankin hankali wani alƙali ne to wallahi ke ke hankali uwan ku hankali arimi haka ba kashe arimi haka nan kuran haka nan ko alƙali ne akan doka ne akan shari'a eh ga dalili ba haƙƙi na arami ba kaza amma haka kurin nan sai ta ce ba so to in ta ce ba ta so to hidar ta huli na wata gani abin akwai gyara gaskiya wallahi ana cikin ana cikin jawala wallahi Allah ya shirye da mu
to mala wannan take cewa wai eh, makaranta ce take so ta yanzu tana cikin wata makaranta ce ta ce to ita ta eh, ta yi son makaranta ta yin izala to babu ita a kusan su sai ita ke tambaya cewa wai za ta zauna a cikin makarantar nan ko kuma huta za ta yi Sam, makaranta ce take ina ga a fahimta da ne ta yan gargajiya ce take eh haka ne kuma wani kinta sanskrit ta ce wai take so ita makarantar da take so ta yi izala take so to kuma babu a kusan su shine ta ce wai zama za ta yi a wani makarantar ko huta za ta yi ai duk sai karatu ai karatu ya jari ce ko an zama jari a gida ha inda bida ka tafi da kuran ta san ta ba abin da Allah ya annabi ya ce ba shi kenan ba ba ta fa'ida ake sincere ba to sai wannan eh, ita ma dai wa- eh, tambaya ne take cewa wai wadda eh, bata zuwa masallaci idan aka yi kiran sallah wai sai ta yi jira liman ya yi su kare sallah a masallaci kana ta yi sallah ko kwa duk wanda yake da uzurin rashin zuwa juma'a matacce a gida ɗan bulaguro ne mara lahiya ne mai jiya ne ba sa kulawa da he an ƙare sallah a masallaci abin da kun suke diba kurin a shin lokacin sallah yi in dai an kiran sallah ta azhar ta shiga ko ta shiga ba ruwan sa ɗan juma'a dan su ba juma'a su ba suna aje gurin shiga lokacin azhar kurin shine kurin in dai azhar ta kun sallah su ko ba su kira ba
na malam wata baiwar Allah ce ta ce ita kuma makwabta ne gare ta sai suke mata makirci su raba ta tsakaninta da mijinta su raba ta tsakaninta da mai gidanta ta ce alhali kuma sai aka kai aka sa aka sa alqur'ani a tsakaninsu ko sa ƙarai kuma daga baya suke yi shine ta ce wai suke yin makircin wai ya za ta yi ta san za ta yi kuma ta yansa ƙurani yanzu yanzu ce mata ne ta yansa ƙurani yanzu bayan sa ƙurani mai zai mugun kuma ba shara muke ba ya za ta yi kuwa bayan an jikin kajan shara ta dogara Allah kan tauki Allah Allah ka tabbata kansu ta rika azkar domin duk mai azkar kin sunna iyawa zargi ne ake ma kirkin ko ta koma ga Allah tana bai kanta an gina alƙali an ji an bara daya to me za a yi ta rika azkaratin sunna Allah kare ta daga sharrin mutum ko aljanna bayan sallah asuba ta karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qawa uku qul a'udhu birabbin nas qawa uku bayan asuba da bayan da bayan magariba in ta kai azhar la'asar isha ta kanta daya daya wannan ɗan dai sharri na mutum insha Allah Allah zai kare ki daga sharrin mutum ko aljanna kenan haka kenan wannan shine kuran tunda bayan kin baki na an ji garmi zai saura bayan wannan banci kuma ga Allah kuran yau abu da yawa zargi ne da abubuwan ake ma da yawa su ke kun kuma inda da suke ne kuma ga Allah kuran kenan Allah ka baki kariya daga sharrin mutum ko aljanni kuran shine kuran abin
sun to mala wannan mai tambaya na gaba yake cewa wai mutum ne ya shiga ya je masallaci ne da aka yi sallah aka kare sai ya kwanta da barci ya ce wai me hukuncin shi barci barci an sallah an kare ya barci a masallaci ba lahi bane ba misali a nan sula sama yana kwanci sahabbai suna kwanci a masallaci irin su abubakar an sabi an ibn umar iya masar mai haka umar bin khattab iya kwanci ya barci hamma a sun watan sai dana aliwa ya ka annabi sama sai dana abu turab ai ya je gida ne ita fatima na ali ta ce iya masallaci da ya zo ya barci bangaren jikin shi ya bude ya rihim kuma abu turab kenan barci a masallaci ba lahi bane ba a musulunci annabi bai hana ba suna yi sabai suna gaban shi kuma ba na matsala kan shi kenan inda kama ka ba laifi ba tambayar shi ta biyu na san ko bai shi don mu wannan kenan bayanin nan da aka yi wai rabuwa ne suka yi da matar shi tana cikin ta ta yi gida sai jiya ne dota wata ida ita ba sai uwayen suka ce buta kuma ba har ita mace ce buta kuma ba shi ne ce ya kamata ba bai ji bane so ke da ƙara hori wasu suke inda aka zama bai ce so ke da ƙara hori ne abin da yake muka bayani a shara'ance Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani kan mace mai idda ya ba da haƙƙi mabu'ulota hunna a haƙo biladin fi zalik mazan mata sun suke da haƙƙin komi cikin zaman idda shi aka ce gina shara'ance in dai bata ƙare idda ba miji yiji ya ce ya mai inda ce ya mai da ta to an ƙare ko da suna ga akwai wani abu daban na zalunci yana gaban shari'a diba me gaskiyar magana in kun so ne ba ta yi sai a yi hulɗi ta ba shi kuɗin shi sadaƙi a raba su shi ne kun abin yi na kun ta zamana kun ta yi armanta na tana da yamma takarda ko takarda ko ta su ga takarda a nan a ko takarda wani ba ta zama abu na wata yan wanda sa a gyara Allah taimake mu alamun lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال الله كم غبس ان شاء الله قشرن قري goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته